الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 19 ga watan rabi'in al'awwal ijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasan na tamanin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukakin sarki ya gafarta mashi idan yan wa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda mala ya tattaro mana ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisan annabi da suke magana akan imani yake fassara mana su da fassarorin da malaman farko suka yi ma waɗannan nasoshi mun shiga babin da ke bayani akan manyan zunubai domin su zunubai manya illan da suke mai imanin bawa shine suna wargaza shi ne to dole cikamakin bayani akan imani to sai an yi bayani kan abin da ke haifar ma imanin da mishkila abin da ke mai da imanin ya zama wani abu can daban da shi ne malan cikin bayanan da yake mana sai kawo hadisin annabi a inda a ciki annabi yake magana akan abubuwa guda bakwai da suke hallakarwa sanda sabe suka ji wannan jawabi daga bakin annabi matuka da gaske hankalinsu ya tashi da shi ne sai suka tambaya annabi cewa su ko waɗannan abubuwa guda bakwai wanne da wanne ne kuwa suna da buƙatan a yi masu ƙarin bayani to annabi sai lissafo su daga ciki sai ya ce hadda riba to lokacin da muka zo muka kawo wasu daga cikin nassoshi da fassarori na malaman farko da sai muka dacewan matsaya mai yalwata bayani dangane da ita wannan harka ta riba a don komi ba sai da hadisin annabi da yake cewa zamani zai zo da ita riban nan ko baka ci ba to sai an watsa maka koranta to sai ga bankuna da sauran waɗanda suke shiga cikin hada-hadan kuɗaɗe waɗanda su ba bankuna ba ne suna ƙullo da yanayi da tsare-tsare wanda kana ganin wannan abin kai kasar riba ne to ba abin takeici samun wasu da sunan malanta da suke cewa wannan harka ko kuma wannan hudda to babu komai ba riba ba ne kuma su yi ƙoƙarin ɗibo na soshi su bankare su su fitar da cewa wannan al'amari ko wannan hudda to dai da gaske ba riban ba ce to wannan ya sa ciko ga fa'idan abin da muke tattaunawa mu zo mai cikakkun bayanai waɗanda suke tabbatar da cewa ita dai riba riba ce ko da an canza ya an canza mata riga ba za ta sake ba idan yawa ba su manta ba a karatun da ya gabata malin yana mana bayani akan matakan da shari'a ta bi wajen haramta riba ba dare ɗaya ne kawai aka za ka ce riba a bari ba domin ji matakin farko kuma mun ji mataki na biyu mataki na uku shine matakin ƙarshe na magana haramta ta da kuma bayyana ukuban da ke cikinta da kuma mutumin da ya taurin kunni ya taurin kai ya kunnin uwar shegu da wannan abin da gaya mai aka umarce shi da fa ya shirya ya fito don tuni allah ya fito yana can fagen yana jiran shi shi ne sai malo ya ce ta harimun riba bayani akan haramtar da riba kata'iyyan haramtarwa na gaba ɗaya sannan wa wasful murabina da kuma siffanta masu cin riban ko masu ba da riban bitta arrudili harbin lahi wa rasulihi cewa fa suna fuskantar wani yaƙi wani fito na fito da za su yi da Allah da kuma manzan shi wannan ya tabbata fi ƙaulihi ta'ala cikin faɗin Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani mai girma الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس Allah ya ce kaga waɗannan da ke cin riba to a ranar ƙiyama ba za su iya miƙewa tsaye ba su tsaya a farfajiyan ƙiyama sanda Allah maɗaukin sarki zai hisabi yawma ya ƙumun nasu lirabbil alamin su ba za su iya wannan tsayuwan ba sai dai tsayuwa irin na mai farfadiya alladhi ya takhabbatuhu shaitanu min almas irin wannan su tashi su fadi su tashi su fadi haka za su ta yi don duk wanda ya gansa irin wannan azaba da ake musu tun daga farfajiyar kiyama to mutum zai gane cewa waɗannan su maciya riba ne zalika bi annahum qalu domin su irin waɗannan mutane suke cewa innamal bai'u mithlur riba ai cinikin ma da shari'a ta ce ta halartar a yi to menene bambancin wannan cinikin da riba idan na ɗauki dubu hamsin na saro kaya na kasa san nike yi wannan dubu hamsin ko ta zama dubu sittin ko dubu hamsin da biyar ba ƙaruwa kudin ake son yayi ba to ni yanzu misali in na ɗauki dubu hamsin ɗin na ba da bashi cewa in za a dawo man da shi a dawo da hamsin da biyar ko sittin yanzu wannan kudin ba so ake ya ƙaru ba kamar yadda kasuwancin can shi ma so ake ya ƙaru eh kuma bai ƙaru ba wannan bai ƙaru ba wannan bai ƙaru ba inna malbai'u misalin riba ai cinikin shi ma da riban daɗaya ne daddai na mawul amwal ne haɓaka da ƙaruwan kuɗin ne can ma kasuwan da aka shiga aka siya aka kasa aka saida ƙari aka nema nan ma ƙarin aka nema kun gano wannan da kyau ku sai suka yi amfani da ƙwaƙwalwa suka yi amfani da hankali sai suka ce da ɗaya ne amma mai hankali da gwargwadon ilimi ko da kaɗan ne ya san ciniki daban riba kuma daban domin wannan na siyo ne na kasa ban kuɗi yanzu in baka sai na ɗan ƙara ɗan wani abu kaɗan sai Allah ya ce ya yadda da wannan in aka haka ya yi shi kuma wannan bashi ya bayar bashi kuma ka'idan bashi wanda ake ba bashi shine da amfani domin in ka ba da bashi bashi ya dawo maka da kowane irin amfani ne wannan bashin ya zama haram an gane ya zama haramun bai halatta ba za mu zo mu tattauna dalilai kuma ba wancan hadisin da malaman masu ƙoƙarin tabbatar da riba a cikin hada-hadan banki suka ce ba dalili ba ne mu ma mun yadda ba dalili ba ne shi ne kullu ƙardin jarraman fa'a wa huwa riba mun gane mun yadda ba hadisi ba ne amma za mu zo mu tattauna za ka ji inda kuma ɗaya mafuskantar ta fuskanta jama'a mun fahimci wannan shi yasa babu cewa al'amarin kasuwanci da riba duk abu ne iri ɗaya wannan kuskure ne kuma ba daidai ba ne wa halallahu albai'a allah maɗaukin sarki ya halatta kasuwanci wa harramar riba idan kuma riba ya haramta akwai mai magana kasuwancin da kuke cewa da riba da iri ɗaya ne to Allah maɗaukakin sarki ya yi magana ya ce kasuwanci ya yadda a yi wannan ya halattar tsakanin bayan shi hudda da kuma hada-hadanku na riba wannan kuma Allah ya haramta misali da aure da daduro in ka kalla a bisa nazariya na waɗannan masu cuta a ƙwaƙwalwansu da suke cewa kasuwanci da riba kusan duk abu ɗaya ne idan da za ka dubi aure da daduro za ka kusa abu ɗaya ne yayi me ake yi a gidan aure wanda ba a yin shi a gidan daduro akwai wanda ya je zai yi aure ai hidindimu ya riƙa yi na kuɗi ƙila har ya biya sadaki ma idan ka ɗauko dadaran zamani da 'yan shi'a suke yi da sunan mutu'a shi ma ana wannan ai mace ce za ka kawo ta gidanka ta rika maka hidindumu ta rika dafa maka abinci ita ma karuwan da ake dadaro da ita ai abin da take kenan yanda kake da 'yanci ka kusance ta a matsayinka na matsayinta ta matan aure haka ita ma ɗan dadaranta yake da ‘yancin ya kusance ta a matsayin shi na farkan shi kuma duk irin abu ɗaya ake kuma ƙarshe in wannan ta yi ciki wannan ma za ta iya yin ciki in wannan ta haihu wannan ma za ta iya haihuwa to misla aure ka misla dadaro jama'a mun gano wannan to allah maɗaukin sarki ya halattar da aure sai ya haramta mai dadaro to ƙoƙarin da waɗannan suke son su amfani da hankali kenan wajen su karo da nassi shine Allah ya ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbih duk mutumin da wa'azi daga ubangijin shi ya zo mai dangane da haramtar da hudda da hada-hada na riba fantaha sai ya hannu falahu ma salaf abin da ya gabata ya ci bulus ba za ce tozo wato shekara nawa kai kana wannan hudda na riba ya ce arba'in to lissafo abin da ka ansa na mutane na ƙarin da suka yi maka ka dawo da shi bai tilmali a'a falahu ma salaf amma in ya zama ka riga ka ba da bashi yanzu ana shirin za a kawo ma da ƙari to wannan kuma bayani yana tafi amma wanda aka riga aka karɓa a baya sai kuma ga aya ta sauka ta hana to da wannan daga yau da ayan ta sauka abin da ya gaba shine za a yi hukunci da shi ko da ka riga kun yi yarjejeniyan ka ba da kuɗin miliyan ɗaya za a dawo maka da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin amma ba a riga an kawo ba to ƙur'ani ya soke wannan an gano wannan da kyau ku amma wanda aka riga aka karɓa falahu ma salafa wa amruhu ilallah wanda yi wannan al'amarin shi na wajen Allah wa man ada wanda bayan saukan wannan hukunci daga Allah sai ya ƙememe ya shafa ma idan shi toka fa'ula'ika ashabun nari to irin waɗannan mutane su ‘yan wuta ne hun fi ha khalidun kuma in sun shiga wutan nan za su zauna dindindin a cikinta yanzu don Allah wannan harka wannan hudda da Allah maɗaukin sarki ke cewa mai irin wannan hudda da harka in ya shiga wuta ya shiga dindindin shi ne za a ce a bar al'umman musulmi suna yi tsakani da Allah jama'a wannan a bar ɗan adam musulmi amanar annabi malamai ku ji tsoron Allah annabi ya bar al'umma da addini amana a hannunku ku ci mai amanan al'umman shi kawai don kuna neman suna kuma Allah maɗaukin sarki gashi yana cewa duk mutumin da wa'azi ya zo mai cewa cin riban nan babu kyau ya ƙiye dena Allah ya ce wannan ɗan wuta ne kuma in ya shiga wutan nan ba fita Allah ya kiyaye yamhaqullahu riba Allah madaukin sarki yana wawushe yana jimke duk wani albarka da ke cikin dukiyan da ake mu'amalar riba a cikinta duk dukiyan da riba yake kara kaina a ciki Allah yana cire albarkan dukiyar kuma ga kalla duk wani harka da mutum ya sake ya saka riba ko da kwabo ne a cikinta sai Allah ya lalata ta an gano wannan Allah ya kyauta wa yurbis sadaqat ma kuma Allah madaukin sarki yana sa albarka a duk dukiyan da ake fitar da zakka ake ba da sadaka da kyauta ake yin alheri a cikinta wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah madaukin sarki baya son dukkanin mai yawan kafirce ma dokokin shi wanda ya shafa ma idan shi toka ya tinkari zunubi gadan-gadan irin wannan mutum Allah baya son shi yanzu wannan doka na Allah Allah maɗaukin sarki ya ce riba ba kyau sai kai watsi da wannan magana na Allah sai ka ci gaba to kai Allah baya son ka saboda kai ɗin nan kai mai kafirce madokan Allah ne sannan kai mutum ne mai laifi wanda in ka mutu baka tuba ba za ka tsaya gaban Allah a matsayin abin tuhuma. sun maƙalallahu ta'ala gaba kaɗan sai Allah maɗaukin sarki sai ce ya ayyuhallazi na amonu ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wazaro ma bakiya minar riba kaga Allah maɗaukin sarki bai ce ya ayyuhan nas wazaro ittaqullaha wazaro ma bakiya minar riba ba sai ce ya ayyu allazina amanu domin sauran jama'an gari za ka iya samun kafiri za ka iya samun munafiki za ka iya samun kawai dai musulmin gari haka ta waɗannan allah maɗaukin sarki ba da su yake yi ba inda za su zo su ji maganan allah su tuba to allah yana son haka to amma kasantuwan ba su cika wannan ƙa'ida na imani ba sai Allah maɗaukin sarki bai yi kira da sunansu ba saɓanin wasu wajaje a cikin alkur'ani da yin Allah maɗaukin sarki ya tashi magana ko da zai yi maganan taƙawa sai gaji ya ce ya ayyuhan nasu taƙo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga nan za a maganan zumunci ne wanda musulmi yadda yake son zumunci haka kafiri yake so yadda salihi ke kula da zumunci wani lokaci haka fasiki da munafiki da azzalimi da macuci ma suke yi amma nan kafiri na son kuɗi munafiki na son kuɗi jabin musulmi ma na son kuɗi wannan yasa suke fifita kuɗi akan imaninsu amma shi ko mai imani yana fifita imani akan dukiya shi yasa Allah maɗaukin sarki da ya tashi kira shi kaɗai ya kira mun gane in kana son ka zama tare da su to ka aiki irin nasu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha ya ku masu imani ku faji tsoron Allah wadharu ma baqiya minar riba abin da ya saura na riba ku bar shi ma'anar wannan shine ka riga ka ba da bashin za a kawo ma mai yiwa wanda zai kawo bashin bai da labarin wannan maganar wannan dokan na Allah ila bai ji ta ba mai yiwa kila wanda ya ci bashin zai kawo ma da riba ya zo ya biya kila ma ba musulmi ba ne ko munafiki ne ko wanda ma bai damu da addini ba sai kawo maka dubu hamsin da biyar alhali kai ko dubu hamsin ka bashi bashi biyar ɗin to riba ce to allah ya ce ku ji tsoron allah ku bar ta in ya zo sai ka ce yanzu biyar ɗin nan allah ya soke ansanta je ka da abinka sai ce in kuntum mu'minin za ku yi haka in ku mumine ne kenan wanda ba mumini ba zai iya haka ba zai iya ba fa in lam taf'alu Allah ya ce wallahi in ba ku yi haka ba fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi ana sanar da ku ku shirya wani irin yaƙi na fito na fito tsakaninku da Allah za ku kara da Allah sannan za ku kara da manzan Allah to akwai wanda zai iya? eh? to in ko ba za ka iya ba kaga duk wata harka da duk wani hudda na riba to ka bar shi in ko ka ci wallahi sai kun yaƙi da Allah da annabi mun gane wannan da kyau wa in tubtum amma in kun tuba falakum ru'usu amwalikum in kun tashi iyakan kuɗinku da kuka bayar za ku karba alaman kun tuba kenan ƙarin kuwa fa ku bar shi la tazlimuna kakkui cuta wala tuzlamuna ku ba za a cuce ku ba an gane duk mutumin da kaga ya shafa ma idan shi to kawai cuta ko ka bar shi wallahi komin daren dadewa sai ya sha mamaki an gani ba cuta ba ta fili ga mai doki ka tara dokiya ta hanyar cuta ko wallahi ka za ka rasa ta kana nan in ko kaga ka mutu ka batta ko to kila guzuri ne ka bar ma 'yan baya za su tara maka makamashin shiga wuta isa duk wani abu mai shubuha duk wani abin da shari'a ta hana ka ji tsoron Allah ka bar shi to kaga waɗannan ayoyi kai tsaye Allah maɗaukin sarki ya haramta ma duk wani mumini mu'amala da kowane irin hudda da raba ke cikinta zo ka ce na kaza na kaza wa ya saka ba wanda ya saka wannan wannan wannan ba wanda ya saka Allah ya kiyaye summa ja'at al-ahadith kaseera sannan hadisai masu yawa suka zo kal hadith al-muttafaq alayhi an abi huraira kama hadisin nan da abu huraira ya ruwaito dake cikin bukhari da muslim alladhi ja'a fihi wanda a cikin hadisin annabi ya bayani akan anna aklar riba mina saba'il mubiqat alkaba'ir cewa cin riba na daga cikin manya-manyan zunubai masu hallakarwa guda bakwai wa hadis ibn mas'udin inda hakim da kuma hadisin ibn mas'udin wanda ya zo cikin al-mustadrak na al-imam hakim annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace ar-riba salathatun wa sab'una baban riba tana da ƙofofin bala'i guda saba'in da uku aisaruha mafi sauƙi daga ciki mithlu an yanki rajulu ummahu misalin shi misalin ka je ka danna uwarka kai zina da ita ma'ana daga cirba gara kai zina da uwarka so saba'in da uku abin da ake so a gaya ma kenan uwar da ta haife ka ka gane wannan daga cirba gara kai zina da ita so saba'in da uku ya fi sauƙi don Allah kan wannan bala'in za mu ja baki mu bar al'umman annabi wasu ƙarti kawai suna halattar masu abin da zai zama musu bala'i gara a gaya musu ko su karɓa ko su dariya dariyarsu ta zan ka gaba da nadamun mai ƙin gaskiya Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa ajma'atil umma kuma dukkanin al'umman musulmi sun haɗu ala annar riba muharramun akan cewa ita riba hudda ce wacce shari'a ta haramta qalal mawardi al-imam al-mawardi yace hatta qila dangane da al'amarin riba har sai da ya kai malamai suna cewa innahu lam yahilla fi shari'atin qat tunda Allah yake saukar da shari'o'i bai taba saukar da wata shari'a wanda a cikinta aka ce riba halal bane ba taba halattar da riba ba kamar shirka ba taba cewa shirka halal bane to haka riba ba taba cewa riba halal bane tunda Allah madaukakin sarki yake saukar da shari'u Allah bai taba saukar da wata shari'a ko ɗaya a duniyan nan da aka ce wayar ba halal ba ne ba taba yi ba. Likauruhi ta'ala, Malam Mawar da ya ce dogaro da faɗin Allah da ya ce wa akhzihimur riba, Allah yana tuhuma da zargi da gwaba ma Yahudawa cikin miyagun ayyukan da suka yi ya juya masu baya. sai ce hadda karɓar riba da suka riƙa yi wa ƙadunnuhu anhu alhali an hana su mun gane tintini Allah ya hana cin riba Allah bai taɓa halatta mu'amalar riba ba tun da aka yi duniya in kuma wani ya ce cikin littattafan baya da Allah ya saukar akwai inda aka ce a cin riba ka ce kawo ba taɓa yi ba jama'ar annabi kuna gano wannan ya za a yi riban da ake mu'amala da ita a yau a cikin shari'ar musulunci wani ya zai ce maka wai babu komi ai in an yi kaza an yi kaza shikenan sai a yi duk wannan shibohin da suke kawa da izinin Allah za mu kawo su nan mu nike su Allah ya kiyaye ya'ani fil kutubi sabiqa abinda malam mawardi yake nufi shine cikin littattafan da Allah ya saukar da suka gabata can baya ba inda Allah madaukin sarki ya taba halatta mu'amala da hada-hada irin ta riba jama'a mun gano wannan to a wannan mataki da malan kan dahalawi yake kawo mana ko addihilawi yake kawo mana waɗannan bayanan to ya zo da bayanin matakin da aka bojan haramta riba ko to sai mala ya ce ribal masarif riban banki kuma wannan profeso ne kuma shugaban tsangaya ne na alfikihu fikihul islami wa usuluhu an gane wannan da kyau ko ya ce riban banki ribal masarif au fawaidil bunuk mala ya ce kagar ban banki ko abin da suke ce fa'idan banki dama annabi ya ce ƙarshen duniya za a kira zina za a kira giya za a kira riba ba da sunansu ba an gane zina yan iska sai su ce love making love wai zina ne love sannan giya za a kira ta ba da giya ba sai a ce mata ne sai a ce barasa ai ma ɗauka ma da hausa tukuna barasa duk wannan ka ce mata giya kawai wai karuwa ba za a ce mata karuwa ba sai a ce mi mai zaman kanta wai riba ne ba za a ce riba ba sai a ce mi wai fa'ida wai yanzu wanda yake cin kudin gwamnati wai ba za a ce wai yana cin kudin gwamnati ba sai a ce wane yana samun alheri a'a kai Allah ka la'antu buragi Allah shi kyauta to sai mala ya ce min riban nasi'a daga ciki akwai riban nasi'a riba da za a baka ka biya bashi da za a baka ai ma jinkiri ka biya wani lokaci riban nasi'a ne wannan ba shi banki suke yi ba to annabi ya hana jawa mun gano wannan ba shine riban nasi'a a baka kudi zuwa wani lokaci ka zo ka biya ba ko ba shi bane amma abin da banki ya baka da cewa za ka zo ka biya a wani lokaci in ka tashi biya wannan abin da suka baka shi kake dawa da shi ko da ƙari shine riban nasi'a ai kawai wannan wani mutum ne yake baka wannan kuma wata hukuma ke baka amma diya sunansu riba ne Allah ya kiyaye sawa'un akanatil fa'ida basita am murakkaba mala yace duk ɗaya ne ba bambanci shin ƙarin da za a yi ma in ka tashi dawowa da bashin da aka baka bashi ne tsakari ne sanda ɗaya ko ko ƙari ne mai hauhawa da ɗaya ne domin ka san su masu ƙoƙarin halattar da wannan hada-hada na riban banki cewa suke yi wanda Allah ya hana shine ribal mudha'afa karatun da ya gabata mun tattauna wannan kuma wannan shine ma asalin abin da banki suke yi don idan aka sa wa'adin da za ka biya wannan kudin kuma wa'adin ya zo ba ka biya ba aka ƙara ɗaga ma ƙafa interest ɗin ba ƙaruwa yake yi ba shi ne ribar mudha'afa mun gano wannan da kyau ku shi ne wanda allah ma ya hana amma ƙiriƙiri wasu ƙarti sun zo sun ce wai a wai a bari wai kowa ya ci ita kuma ayan fa'adhanu bi harbin min allah a ina ka soke ta kuma a ina ka aje ta shine asalin riban banki ribal mudha'afa sannan kuma koda riban fa'idan da suke cewa ya zama basidiya ce koda an ƙara ma ƙarin ba zai ƙaru ba shi ma annabi ya hana shine riban nasi'a a baka bashi in ka tashi dawa da shi ka ƙara wani abu an hana jama'a kuna fahimtar wannan mala ya ce li anna amalul buluk kun ga ayyukan bankuna al'asli abin da aka gina su tun ran gini tun ran zane shine al'ekrat waliktirat an san bashi da sunan ajiya da kuma me bayar da bashi wani zai ci a'a dama banki bashi suke ansa bashi suke ansa mana a hannunka da kuma me ba da bashi saboda idan da ajiya ne kake ba su ko to haramun ne saba kudinka yanda ka ba da su haka za ka zo ka karbe su in 'yan dubu-dubu ne haka za ka karbe su ba canji roban da ka ɗaure da su wannan za su baka abinka haka banki suke yi kana ba su kuɗi yanzu wannan kuɗin ya zama fana su kamar yadda in ka ba mutum bashi da ka bash daga zaran bashin nan ya je hannun shi kudin ya zama nawa ya zama nashi to haka banki suke yi kudinka ne sai suka baka cek suka baka abin da ke nuna kana da kudin ma'ana wakilan kudin to amma yanzu kudin nasu ne yanzu wannan abin da ke hannunka lamunin waɗancan kudin ne to su kuma za su ɗibi wannan kudin su yanda suke so da shi idan sun tashi dawo maka da kudin duk wata to abin da suka karɓo a can da suka ba da bashi shine sai su san maka mun gano wannan abin da suke yi shine abin da a da limaman da suke addu'an bakwai ko na arba'in ko na shekara suke yi idan aka taru suka ansa kudin marayu da sunan za su yi masu fidda'u aka zauna aka yi addu'a aka yi komi su wanda suke cikin zaure za su raba kudin da suka cafka a hannun marayu gwargwadon girman rawani da matsayin malantanka da yawan ɗalibanka gwargwadon abin da za ka cafka a taƙaice habubba ha ƙarami in an gama sai a waro su in silalla sai a ce a fita a raba wa masu baƙin kai mana ba za su shiga wutan su kaɗai ba mun gano wannan da kyau ko da Allah ya ce inna ma ya akuluna amwalal innal ladina ya akuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim an-nara fa sayaslawna sa'ira to su haka su ma banki tunda sun ɗibi kuɗinka sun ba da bashi sun anso to ba su shiga wutan su kadai kai ma da ka kawo ajiyan ansa mun gano wannan da kyau ku ma'ana ba kana da bakin kai ka kawo masu ba cabka to yanzu malam za mu daina ajiya a banki kenan a'a ku jira mu kai ƙarshe ai muna tafi a hankali ne ko Allah ya kai mu tafiya sannu kwana nesa Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa asalin aikin banki shine an san bashi da kuma ba da bashi fatadfa'u lil muqridi fa'ida idan kai da ka aje kuɗinka a wajensu za su baka interest to za su baka arba'a fil mi'a 4% kashi hudu cikin ɗari awul hamsa fil mi'a ko kuma su baka biyar cikin ɗari wata a hudu fa'ida minal muqtarid alhali su ko banki sun ansa interest a hannun wanda suka ba bashi tis'a fil mi'a tara cikin nawa cikin ɗari au me isna ashar filmi'a ko sha biyu cikin ɗari kun gano wannan sun ansa wancan sai su ɗan tsakura maka wani abu sai su baka mafi yawa yana ina yana hannunsu wala ya sihul ƙaula bi annal bank mujarradu wasitun bainal muwadda'i wal muqtarid da Allah bayanin da muka yi a baya haka banki suke ko ba haka suke ba eh haka suke ko ba haka suke ba wannan ne halal yan tsakanin da Allah in ma haram din za a yi why ba za a yi 50-50 ba cin da dai su ne suka shiga tsakani suka bada in an an so goma cikin ɗari sai su ɗauki biyar kai kuma cin da kuɗinka ne sai ka ɗauki nawa biyar a cutan ma a yi adalci mana an je wa'azi ne sai wani ɗan yankan aljihu ya yanke aljihun wani a sha idan ɗan sanda ne mun gane ɗan sandan ya zo carab ya riƙe shi ya ce me ka ɗauka aljihun wani ya ce ba wani makudin arziki ba ne naira hamsin ce idan sannan sai kwaci sai ya ɗauki naira arba'in sai ba shi naira goma wannan ɗan yankan aljihun ya ji zafi sai je ya samu wanda aka yi mai yankan aljihun sai ce da Allah kana da silebi ka bani in sha ruwa ya sa hannu aljihu sai ji hannu ya wuce sai ce rike goman nan je ka wajen ɗan sandan can ka ce an fasa satan ya baka arba'in ɗin sata an me an fasa ya baka arba'in ɗin kaga misali da an yi adalci a cikin satan za ta tashi shi an sa ishirin ya bar maɓarawa na to ko an yi haka ita satin za ta zama halal yanzu misali idan banki suke 50-50 wannan riban za ta zama halal in aka ba mai kudin 40 suka rike goma za ta zama halal za ta zama halal ba to shine sai mala ya ce wala ya sihul ƙaula ko maganan masu magana da suke cewa bi annal bank cewa bankuna mujarrad wasitun bainal muwaddi'i ai su ne 'yan laminin tsaka-tsakiya tsakanin mai ajiya wal muqtarid da mai ansan bashi ce wannan maganan ba daidai ba ne ƙarya suke don sanda za a ba da bashin kuɗinka wanda zai ansa bashin kuɗinka ka san shi an zauna da kai wani jeje ne aka yi da kai ka san nawa aka karɓa a wajen shi jama'a mun gano wannan da kyau ko? ka san nawa ka karba to maganan cewa wai su 'yan tsaka-tsakiya ne tsakanin kai da mai ansan bashi su ne na tsakiya wannan ya halattar masu duk abin da suka ɗora su ɗibo wani kaso su ci wannan maganan ma bai halatta ba domin cewa suna wakiltanka su ne 'yan tsakiya tsakanin mai karɓa da mai bayarwa wannan maganan ba gaskiya ba ne kisa duk wata harka na cuwa-cuwa ko sai ka kama rashin gaskiya a cikinta an gane yanzu burgu in zai yi sata da rana yake zuwa yaushe yake zuwa da dare yake zuwa sai ba ido sada daya kwasa ya gaba mala ya ce ya a huzo amulati makabil wasa tsatihi wai banki yana ansan ɗan abin da yake ansa ne na aikin zama ɗan tsaka-tsakiya da ya yi li'annal bank mamnu'un min alƙiyami bi nishaɗi listismari saboda ai an hana banki ya zai buɗe tireda ko ya siyo rogo ko doya ya kasa ko ya sa ana kankare rake ana saidawa banki na irin wannan sana'ar ne eh banki na siyan shinkafa ya kasa yana aunarwa komai ina suke samun kudin da suke baka so da irin wannan sana'an na sai kayan masarufi a kasa ana saidawa akwai garari a ciki wata rana za a iya cin riba akwai yiwa wata rana kuma a me a fadi banki bai da wannan ba iza ba sa wannan sai dai idan ya zama babban hada-hada ne wanda lalle ana samun manyan kaya a ciki kamar harkar mai da sauransu to banki na wannan amma irin waɗannan yan ƙananan harkoki na halal banki baya yin shi to sai mala ya ce wala ya taƙa samal muwadda'i ma'al bankin ribha wal khasara saboda haka riban da aka samu na wancan riban da banki ta ɗauka ta ba wani aka ɗan samma raba daidai kuka yi da banki? kaga cuta ya fito ko? wal khasara in kuma aka ba da kudin sai ya cinye kudin ya gudu kai ana raba asara da kai? eh ba raba to abincin da aka baka ƙari da baka an san asara haramun ka ci ya ka daga san wannan sau da a harka na ƙarada na kasuwanci da ake in an ci riba kana gani in an fada fa nan ma kana gani yasa ba gaskiya bane wannan abin da suke faɗi duka wai ai banki ga abin da yake banki ba sa raba asara da kai misali banki ne sai ta baka bashi sai ya zama ka kwanta ka mutu baka da kowa yanzu a zai biya banki wannan kudin eh mene wanda ya sa hannu tare suka mutu a hadarin jirgin sama misali wa zai biya eh ba ma'aikaci ba ne ɗan kasuwa ne na? garantin ya mutu to haka su banki ba sa faɗi kenan eh to ta Allah muke nema yadda za su faɗin gai mun gane kurewa ka ce kila sun bada an bada gidaje a matsayin jingina haka to gaba ya rufta da gidajen gaba ɗaya kuma ya zama fadama eh ya zama debt is bad sun yi asara kenan shi wanda kudin shakadi baka bada fa da asara ba kaga wannan riban da suka rika baka a baya ka ci haram cin daga asara ya samu kuma ba a raba da kai ba wannan bad debt da suke fade ba za a karba a cikin shari'a ba don wannan zai iya yiwa ko mutumin da zai je ba da gida a matsayin mai jingina ana nan sai gaba kawai sai ta rubta dojen duka ya zama fadama kuma shi kuma ya gudu a rasa inda yake ko kuma shi ma ya mutu a ciki kenan banki ta dauki asara ita daya kuma in wata ya kai za ga interest ɗinka ya yi ridin haka to na haramun ka ce yanzu duk malaman nan da suke cewa halal halal halal wai duk ba su wannan binciken ba tsakaninsu da Allah kuma wai a ce wai an yi saɓani kan wannan matsalar ne saɓani da wake saɓanin allah madaukin sarki ya kyauta mala yake cewa wala ya ta ƙasamul bank ma'al muktaridi fi mashru'ihi al'arbahi wal khasa'ir kuma banki da wanda banki ya ba banki suna raba riba ne eh yanzu misali na je na so 100 million a wajen banki kawai za su ce ne zan ba su kaza percentage kaza haka ne da na ɗibi wannan miliyan ɗin sai na je sai ne harka a wannan harkan da na sai na samo 10 billion za mu raba wannan 10 billion ɗin da banki ne ko ko ɗan wannan abin zan tsakura masu shi ne to wannan haramun ne a musulunci bai halatta in ɗauki kuɗi in baka cewa duk wata ka daga kawo man kaza ba wannan haramun ne mun gano wannan wannan haramun ne sai dai ga kuɗin nan ka je ka juya duk abin da aka samu a wata riban a kasa kaza kana da kaso kaza ina da kaso kaza idan aka je a wannan watan ba a juya kuɗin ba za ka ji shuru in aka je sai aka faɗi to sai a kasa nawa aka fadi dubu hamsin sai a ce ka kawo dubu ishirin da biyar ne dubu ishirin da biyar bana ba baka za a yi ba kawowa za ka yi haka ake a banki ba a raba riba sannan ba a raba mai hasara isa ba karada banki suke yi ba a gane wani kasuwancin da shari'a ta hana shi suke yi Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wani nisbatu ma'al tarafai ne muhaddada mashruta salafan mala ya ce ɓangarorin guda biyu tun ran da aka ba da kuɗi suna da ƙa'idan da suka iyakance ma kansu kowane miliyan ɗaya za ka ba da kaza a kanta haka ne ba haka suke yi ba ina an sa wannan na samun riba ninkin ba ninki ba nawa ba ne in na faɗo kuma faɗin nawaye ba ruwansu kun gano wannan su da kawo masu wancan ba wannan ba wannan ba kasuwanci ba ne wannan ko ba musulunci ba ne wannan yahudanci ne allah maraukin sarki ya sa mu dace mahalai ce sawa'un bin nisbatil muwadda au al-muqtarid hatta wanda ya kai kudin ajiya a banki ya san abin da za a bashi duk wata kana aje kudinka a savings account duk wata ka abin da aka samu haka in kuma wani ya zo ya ansa bashin shi ma ya san abin da za a yi mai za a bashi za mu zo mu tattauna su ma bankuna akwai inda suke kai nasu bashin su ma akwai abin da ake ba su kaga banki ko da za su ce abin da ka aje ka zo ka karba ko su ma suna ciwo riba su ma za mu zo mu magana kansu yanzu ana magana kanka kafin mu kawo kan bankunan jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala ya ce wa inna madarar riba fi fawa'idil bunuki mutahaqqiqa tamaman kun ga cutarwar riba a cikin wannan hada-hada na banki na wannan interest da suke ansa tabbataccen abu ne kai tsaye waya ce wai wannan interest ɗin da suke baka wai ba komi ka karba duk wanda ya nazarin iyakan abin da muka karanta yanzu kadai kuma a ce ya san fiƙihu wa usuluhu shi ya kamata ya fara fitowa ya ce haram ne sai dai ko fiƙihun ka sani baka san alkur'ani da sunna ba to kila fiƙihun na injila ne ko zabura ko attaura amma in dai na qur'ani da hadisi ne to dole ya kamata ka san wannan jama'a mun gano wannan Allah ya taimake mu malai ce wa hiya haramun haramun haramun dama malam ba da wannan ya bude ba ce wallahi haramun ne kan riba wa ismu haka ismihi wannan hada-hada na banki daidai yake da riba zunubin da ke cikin riba haka yake cikin wannan tamaman bi tamamin daidai wa daida da kaurihi ta'ala sau da faɗin allah maɗaukin sarki ya ce wa in tubtum in kun ji wa'azin nan kuka tuba falakum ru'usu amwalikum kudin da kuka kai su kadai za ku karba wancan karin fa ku bar shi kana zuwa ka aje 50 million sai kaga wata dubunnan ɗaruruwa sun ƙara a kai falakum ru'usu amwalikum 50 million ɗinka za ka karba wancan fa ba za ka ci ba ya za ka yi da su karatu na tafi ko mi ma aje shi a mahallin shi jama'ar annabi kun gano wannan Allah ya taimake mu wa qad asbaha ar-riba fi urfin nas al-yawm la yatliqu illa ala ar-riba al-mal inda ta'khirihi a yau al'adan mutane ya markade riba da cewa wai ita riba sai in ka ba da bashi ne da jinkirin sanda za a kawo yake zama riba yanzu ga ajiya ta samar da riba haka ne yanzu ka taba zuwa ka ba da ka ba wani mai shago ko wani mai sana'a ko ka ba wata dattijuwa ajiyar naira dubu goman ka bayan wata biyu ka ta baka dubu goma da ɗari biyu an taba haka to da ka je banki sai ya kai maka kawai dan kai dan gata ne suka ƙara maka wai da ka ba su kuɗi ne sai suka ce sirranta sai suka ba da bashi sai suka sa ruwa da aka da da ruwan wai dan kan su hallaka tare sai suka san maka jama'a kun fahimci wannan da kyau ko shi ne mala ya ce wai al'adar mutane yau tsammaninsu sai in ka ba da bashi ne zuwa wani lokaci a baka in ya dawo bashin shi ne zama riba misali ajiyan banki in ka ba da ajiya yau in ka je gobe ba za a baka ba amma bashi in ka ba da yau wata shida za a biya ka in ka zo yau za a baka ya gari kusan akwai ka'idoji duk za mu tattauna wannan su waɗanda suke faɗin wannan maganan ko sun je sun yi nazari ne ba ilimin suke da shi ba nazari ne suka karanta abubuwa surface ɗin suka bi sama-sama kawai suka tsuntsunto suka zo suka faɗa tsammaninsu ko malaman ƙasan ba su san komi ba na addini ba su san ilimi ba su suka san addini su kaɗai suka san ilimi sai suka faɗa tsammaninsu shi ke nan maganan ta wuce a haka ai ma ba fara yin ta ba tukuna za a yi ta keke da keke sai an tabbatar da an kara addinin annabi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa huwa mushabahun liribal jahiliya wannan ya yi daidai da riba irin na jahiliya almudha'af wanda ake yin shi ninki ba ninki ma'amurorin zamani tare da shuɗewa da kuma ƙaruwan mai ƙaruwan zamani abinda malai yake sai ya gaya maka riban banki ya hada illolin guda biyu riban nasi'a da kuma riban mudha'afa za a baka bashi cewa za ka biya lokaci kaza ga ƙari kaga riban nasi'a kenan idan lokacin yayi kuma baka kawo wannan kuɗin da ƙarin ba ka nema a ɗaga maka ƙafa to uwar kuɗin su ƙaru sannan kuma riban ma ya ƙaru ya zama mai ribal mudha'afa riba ne na mai na ninninkawa wannan haramun ne duk wannan abubuwan sai a waye gida ce malamai su shuru su bar wannan bannan sai al'umman da suke jagoranta an kai su wuta sannan ne za su kuma ce la ba mu farga ba za ku yi fargan jaji jama'a kuna fahimtar karatun nan da ake yin shi daki daki haka ko amma alƙaula bi anna kullu qardin jarran naf'an maganan da suke faɗi cewa wai ai maganan duk rancen da ya jawo amfani ba hadisi ba ne mun yadda lesa hadisan ba hadisi ba ne muwa mun yadda yau mu ne ma za a mana barazana kaza hadisi ne ko ba kaza hadisi ba ne ba mu ne muka ce sayan aiki da hadisin kuke ta rigima da mu ba jama'a mun gane wannan da kyau ko mu za ka gaya ma magana aiki da hadisi mu da muke rayuwa a duniya don aiki da hadisin yau in ba aiki da hadisi mu za mu ƙara minti biyar a duniya ne ina romu da duniyar dama mu mun zo ne don mu bauta ma Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa to babu wanda ya zo da yanda za a bauta ma Allah sai wa sai manzo Allah kuma ai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace fa huwa sahihun amma ma'anan wannan kuma ingantacce ne lakin zalika sabata an jama'atin min sahaba irin wannan maganin ya tabbata daga sahabbai masu yawa annahum nahau an kardin jarra naf'an sun hana rance da za ka bada ka samu amfani a ƙarƙashin shi mun gano wannan duk wani rance da za ka bada wannan rancen ya jawo maka wani amfani ko yake ta wannan an hana ونهيهم مستمد من السنة النبوية كما هانن da suka yi yana da madogara eh daga mai sunnar annabi wa huwa anna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine annabi na an salafin wa bai'in annabi ya hana bashi da kuma ciniki ya hana me bashi da kuma ciniki wani zai ce ya bashi kuma ya ciniki an gane malin zai bayani wasalafu huwal qardu fi lugatil hijaz salaf a lugga na hijaz shine mai bashi misal an yaqar da shakhsun ghayrahu alf dirhamin misali kai ne ka ba wani bashin dirhami dubu ala an yabi'ahu darahu ya baka bashin ne da sharɗin kai kuma ka sai da mai da gidanka kaga wannan bashin ya jawo mai amfani ya zama haram ko misali mutum ya baka bashi amma da sharɗin ka auren mai da ƙanwanka ko ka auren mai da ƴakka wannan ya zama mai bashi da amfani ya zama mai haramun mala ya ce au ala an ya rudda alaihi ajuwa da minhu ko kuma ya baka bashi ne da nufin ka kawo mai in ka tashi biya abin da ya fi nashi ya baka bashin naira dubu amma sai ya sa maka sharɗin in za ka kawo man ka kawo man naira dubu sababbi kaga wannan bashin jarra naf'an ya zama haramun au aksara ko kuma bashin ya dawo da abin da ya fi wannan yawa wa ziyada haramun ƙari koya yake haramun ne kama ta ƙaddama kamar yadda bayani ya gabata dalla-dalla a cikin bayanan da muka yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama ga bayani ya koro ga kuma lokaci ya ƙure za mu saurara nan sai Allah ya kai mu katu na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum